min qarni da yawa mun halakar gabanin zuwansu mun halakar da tsararraki wato al'ummatai da yawa min al'ummamil mabiya daga al'ummar da suka gabata duk an halakar da su akwai kuma waɗanda shi ma ba ma kafirai ba ne a'a kufaifayi ne na wasu bayan Allah kuma sun zo sun yi yayinsu sun tafi da duk waɗannan wa'azi ne aliyu na man yana cewa in na ratsa kufai zubabbe sai na kan tuna yau da gobe da mutane wa zobe amma yanzu ba kowa da garin sai masu iko yanzu ba ko masu tarko sai fari maye da ɓakko so ba mai son nuna fiko ba ka sami yasu a rausaya ba ka gani dukkan abubuwan da kake yawo a duniya zaka abubu ga duk wa'azi ne ba ma a nesa ba ba sai ma ka fita ba a cikin garinku za ka ga abin mamaki wani gidan da shi ne abin nunawa amma ya rurushe yanzu duk masu gyaran gidan ma ba za su iya ba da su ne ba irinsu amma yanzu magadan sun zama gajiyayyu duk irin wannan wa'azi ne to saboda haka Allah ya ce to su kafiran da suke kin imani to su je su yi yawo mana su yi ba yawo su je su ga yadda Allah ya halakar da al'umma da suka zo gabaninsu, kuma karkace ko ba su da ƙarfi ne ko ba su da dukiya, ko ko marasa lafiya ne, a'a, makannahu mun ba su dama cikakkiya waɗancan ɗin fa, fil abda a bayan ƙasa malam numakin lakum irin da damar da ku ba ku sami irin ta ba, amma waɗancan sun samu, amma ina suke. Allah ya halakar da su. Wa arson na sama a alaihim midirara, a wancan lokaci su ma dukkan abin da ake na ni'ima na ruwan sama da dukiya da abubuwa duk su ma mun musu. Saboda haka su ma mun saukar musu da ruwa mai ɗimbin yawa daga sama, mai bibiyan juna. Bayan da ruwa ya zo waje annal anhara. mun sanya ƙoramu ko teku-teku suna ta gudana ta jirimin tate, ruwa yana gudana a ƙarƙashin gine-ginensu, domin yawanci akwai waɗansu in za su yi gini sai a dab inda wato saboda ban sha'awa sai kusa da ruwa. To sai ka ga ga gidaje, kuma ma wani a cikin gari ne za ka ga kogunan na gudana, to Allah ne da ya zubo da ruwa daga sama sannan ya cika waɗannan wato koguna ɗin. Tajirimin tafi al'anharu ta ta masaki ne, za ka ga ruwaye na gudana a ƙarƙashin gurin zamansu gidajensu, amma duk irin wannan rayuwa da suka samu, da irin wannan ƙarfi da iko da suka samu, da irin wannan wadata da aka yi musu, amma da suka saba wa Allah suka ƙaryata manzanninsu, fa'alagnahum bi zunubihim. sai muka halakar da su a sakamakon zunubansu wa an sha'ana min ba'dihim qarnan akharina sai muka kagi muka halicci waɗansu tsararrake bayan wucewan waɗancan din wasu sababbin mutane ne suka zo amma waɗancan kam sai dai tarihi su su kan sun riga sun wuce to wannan ya ishi mutum wa'azi kuma ya yarda da kaɗaitakar Allah ya yi imani da shi ko wanda bai yarda da Allah ba asalan to ya yawo mana zai ga abubuwan da za su jawo hankalinsa wanda zai yarda cewa abubuwan nan ba suna faruwa ba ne kawai a'a akwai mai sarrafa su mai sarrafa su kuma shine Allah subhanahu wata'ala na'am ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين su kafirai wani abin haka Allah ya ga dama ba za su shirya ba dukkan bayani da aka yi duk hujjoji da abin mamaki da suka gani ba za su yi imani ba tun da dama Allah ya yi alkawari ‘yan wuta ne su’ tun farkon halitta ya kasa halittansa kashi biyu yace waɗannan ƴan aljanna ne waɗannan kuma ƴan wuta ne to wanda Allah ya kaddara za su zama ƴan wuta duk bayani da za a yi ba za su gamsu ba shine Allah yake walau nazzalna alayka kitaban ya rasulullahi ko da za mu sauko maka da littafi maktuban a rubuce a haɗe mu zo mu miƙa maka kuma rubutun ya kasance fi qirtasin a jikin takardu ba ma bayani kawai mala'ika zo yi a kunnen ka kai ka gaya wa mutane ba a'a littafin ya zo a rubuce a jikin takardu to falamasu bi aidihim kuma su shafi takardun da hannayensu kamar yadda muke shafan alkur'ani a yanzu to da za a yi haka laƙalan lazina kafaru wallahi sai ka ji kafirai sun ce in haza illa sihirin mubin wannan ai sihiri ne abu ya zo kawai a ce takardu to wa ya kawo to sai a fara jayayya to duk abin da aka yi dai ba za su yarda ba na'am وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون
har yanzu dai duk bayanin da manzon Allah yake ta yi wai fa ba su gamsu bane har yanzu Allah ya faɗa cewa da rubutu zai zo a haɗe a jikin takardu kamar yadda alkur'ani yake a miƙa wa kowa a ce je ka karanta za su ce sihiri ne bayan haka ma Allah yake kai walau wa qalu laula unzila alaihi malakun inda gaske shi annabin Allah ne shin mala'ika ya zo mana, su zo tare da mala'ika, mala'ika ya wuce gaba yana sanar da mutane duk inda ya same su a tare, to jama'a ku zo fa ga annabin Allah nan, ku zo ku saurare jama'a ya turo mala'ika. Shi ya zo ya masa taskiya don ya tabbatar cewa daga Allah yake. Mala'ika ya zo ya saddiƙuhu, ya zo ya riƙa gaskata shi, in ya yi wa'azi, ya yi wa'azi, ku bauta wa Allah shi kaɗai, ku daina bauta wa dodanni, ni daga Allah nake, mala'ika sai ce, eh gaskiya ne tare ma muka zo, na rako shi ne ma, to a samu wannan. To da za a saukar da mala'ikan, in ji Allah, walau an zarna malakan, kaddara da za a ce a sauko da mala'ika don ya gaskata manzan Allah, kamar sarahu, kamar yadda suka kaga suka nema, falam yuminu kuma aka dace mala'ikan ya zo ya taimaki annabi bayani sai ya zamo suka ƙi yin imani to fa abun ba zai musu daɗi ba ai da in haka ta faru la qudiyal amru shikenan hukunci halakar da su ya tabbata kenan annabin ya zo hadda mala'ika annabin ya yi bayani mala'ikan ya ce eh gaskiya ne wani kuma ya buɗi baki ya ce bai yarda ba a ina la qudiyal amru ai da al'amari ya riga an gama sai halaka kawai za su halaka take da an hukunta al'amari cewa a halakar da su sannan in haka ta faru sun malayun zaro da sannan ba za a saurara musu ba lauja almalak la halaku ai inda mala'ika yawma yarawna almala'ikata la bushra yawma idhin lil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura to saboda haka ganin mala'ika ai ba sauki bane annabi yazo har tare da mala'ika ko mala'ikan yazo annabin yayi wa'azi mala'ika ya gaskata shi ai ran da wani ya karya taron nan to shikenan da shi da ƴan uwansa duk sun halaka kenan babu ma wani jinkiri sun malayun zaru sannan ba za a dakata musu ba ai lauja almalak la halaku na'am ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون walau ja'annahu malakan da wanda muka turo din mun sanya shi ya zamo mala'ika ne la ja'alnahu rajulan to ai dole mu sanya mala'ika amma ya zo da sifar mutum to in haka yaushe za su yi magana da shi kenan yaushe za su gan shi yaushe jikinsu zai iya jure magana da mala'ika kuma da wani harshe zai yi musu magana da harshen ɗan adam ko kuma da harshen mala'ika to da kaddara haza sirrun kabir wa haza malak wannan mala'ikan da suke ce da a kawo shi allazi talabu wanda suka nema wai cewa shi annabin shi kansa ya zo mala'ika ko kuma ya zo tare da mala'ika lau utiya da a ce an kawo mala'ikan kamar yadda suka nema ai dole lasara rajulan dole ya zama mutum irinsu liyanzuru yanzuru lahu don su sami daman ganinsa amma mala'ika muna tare da shi a nan za mu gan shi ma ai sai ya zo annabi ma da yawa duk wahayin da ake wa annabi mala'ikan yakan zo ne a sifan mutum musamman wani shi dihiyatul kalbi da yawa haka mala'ika jibril yakan zo masa a wannan sifa ya taɓa bayyana gare shi ma a sifa shi ya roƙa ma cewa ya nuna masa halittarsa yadda aka halicce shi akai ya ɗan bayyana kaɗan ya aka gaya mana annabin su mai waye to annabi ma kenan balle mutane su ga mala'ika ina dole inda Allah zai ga dama cewa mala'ikan ne zai zo ya isar da sako laja'alnahu rajulan dole ne zai zo yana wato mutum jinsin ɗan adam la budda an yati ala surati rajulin dole ne ya zo a surar ɗan adam li yatamakkalu min ru'yatihi dan nan ne za su sami ganin sa amma mala'ika tsantsan mala'ika su ganshi ai ba zai yiwu ba idan lam ya'lamu hal ar-rajulu malakun amla to har lokacin da za su iya gane to wannan mutumin mutum ne ko ko mala'ika ne sai ya zama haka tukunna amma tsantsan mala'ika ba zai yiwu ba li'annahu law ja'a malakun lakana rajulan in dai mala'ika zai zo inda su ne wajen su zai zo to ai dole ya zama mutum irin su don a sami daman magana tsakani wala labasna alaihim ma yalbisun da abubuwan da suke rikitarwa kawunan su din dole abin ya sake rikici shine lafsu lafsu rikici lafsu wala labasna sai mu rikitar musu ma yalbisun irin abubuwan da suke rikitarwa kawunan su ay la budda an yaqa lafsu nan ma har yanzu dole wani rikici zai iya faruwa kenan don ya sake dawowa mutumin da suka ce ba sa so ai har yanzu ba aurewar wannan rikicin ba na'am ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون Allah yana baiwa annabi haƙuri, ya annabi ka yi haƙuri, walakad haƙiƙa irin wannan izgile da kafirai suke maka laqad ustuhzi'a bi rusulin min qablika haƙiƙa ai an yi izgile wa manzani da suka zo gabaninka su ma an musu irin yadda ake maka dinnan in kai annabin Allah ne kai kaza in kai annabin Allah ne to muga kaza to irin wannan da ake maka an yi irin sa wannan izgilin an yi wa manzani waɗanda suka zo gabaninka banu adam fihim mala'ika wato min qablik banu adam fihi mala'ika al insanu khuliqa fihi shi dan adam halittar da Allah ya a jikinsa yana da qabiliya khuliqa fihi qabiliyatu an halitte shi yana da qabiliya wato yana da yiwuwan ko daman karban wani yanayi shine qabiliya yanzu kuran karfe in ya haɗu da ainihin ƙarfe to sai ƙarfen yana da ƙabiliya na karɓan wannan kuran ƙarfen amma in aka sa kuran ƙarfe a jikin dutsen da ba su da alaƙa to sai a ce wannan dutsen bai da ƙabiliya an gane ma'anan ƙabiliya ku yiwuwan karɓuwan abu shine ƙabiliya to shi ɗan adam yana da yanayi na ƙabiliya na karɓan wani yanayi li'an ya kuna shaitana akwai yiwuwan damansa yana iya rike tsayewa ya zama shaitan kuma dan adam ne babu shayatinul insu wal jin ne akwai shayatinul insu wal jin akwai shaitanu na mutane to ɗan adam in ya riki- ya rikide ya juya to duk aikin da shi ɗan din ma zai yi shi ma saboda yana da kabiliya na karɓan yanayin shedan to ɗan adam in ya ɓaci to a duniya ba wani wata halitta da tafi shi ɓaci an gane sannan har yanzu ɗan adam yana da kabiliya yana da yiwuwan karɓan shi kabiliyatin la an yakuna bahimatan dan adam yana da yanayin in ya lalace yana iya karɓan yanayin dabba abinda duk dabba za ta yi maka to dan adam ma yana da kabiliya in ya lalace kenan wa fi qabiliya li an yakuna sab'an dan adam yana da wani yanayi wanda zai zama ya- saboda lalacewa ya zama kamar damisa ko zaki da mugun hali da barna da sauransu zuciyar ta kashe dan adam yana da wannan yanayi din wa hi fihi qabiliya li an yakuna malakan kuma yana da qabiliya yuwan ya zamo halinsa irin halin mala'ika sai ka ga duk ayyukansa da ake so ba zai jikinsa dai ba zai zama irin jikin mala'ikan ba amma ɗabi'unsa da abubuwansa yana da qabiliya yanzu da muka ce zai iya zama dabba ai ba wai zai rikide shi kenan ya zama dabba mai kafa hudu ba amma duk halin da dabba take yi yana da wannan qabiliya na karɓan ya zama haka don haka yaya za a yi ɗan adam ya karɓi ɗabi'u da yanayi irin na mala'ika iza ja hada nafsahu wa tsahara in ya gyara ya yi jihadi da zuciyarsa ya yi kokowa da ita abinda duk za ta yi na ɓarna ya dawo da ita hanya duk abinda shari'a ba ta so ya ƙi tana ja yana ja sai ya dawo da ita hanya daidai kaga wannan yayi jihadi da ita ko wa tsahara ku ha kuma ya tsarkake ta da yawan bauta da zikirin Allah da istighfari da tuba ya tsarkake ta ya gyara ta wa raddaha ila asliha ya dawo da ita zuwa ga asalinta don asalin ruhi daga ina ne daga Allah amma lokacin da ta zo ai wato wa- wankakkiya ce tsarkakakkiya ba wani abu a jikinta tun daga daga Allah take an gane ko to ya wanke ta ya mai da ita asalin inda ta fito to idan ya zamo haka ya kunu min jinsil mala'ika to zai zamo kamar jinsin yadda mala'iku suke la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaru mala'iku ba sa saban Allah to in ya gyara kansa ya zauna a wannan to a jiki mutum ne amma a yanayi da hali ya zamo kamar jinsin mala'ika to babu abin da zai mai da mutum ya zama haka sai kokarin ya yi jihadi da ransa ya gyara ran wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqawaha sai aka ce me qad aflaha man zakkaha Ta- wa qad khaba man dassaha to wanda ya ta ce ta yi gyara ta to Allah ya ce ya yi babban rabo ya mai da ita ta koma kaman jinsin mala'iku amma wa kad khaba man dasaha in ya turbuɗe ta da saban Allah da rashin tausayi da kin bin dokokin Allah to shikenan ya taɓe saboda ya mai da ita ne kashin inda shaidanu suke ita ma ta zama shaidaniya an gane ko na'am إذا جاهد نفسه وطهرها وردها إلى أصلها يكون من جنس الملائكة إذا شو شو شو الإسلام يتي تركينا لو جاء ملك da kamar yadda kafirai suka nema cewa idan annabi zai zo to a turo mala'ika mana su san cewa kai tsaye daga Allah yake to da kaddara da Allah zai turo mala'ika la ja'a rajulan tunda wajen mu za a turo to ai dole ya zo jinsin dan adam irin don ba haka ba yaushe za mu ganshi in ba mu ganshi ba yaushe za mu yi magana da shi har mu fahimci juna alhali dama an aiko manzon ne don ya zo don ya gyara mu to ba zai yiwu Allah in zai aiko manzo ya aiko mala'ika ba tun tun da ba wajen mala'iku za a aike shi ba za a aike shi ne zuwa mu yan adam don haka in Allah ya tashi aiko manzo sai ya ɗauko daga cikin mu sannan ya masa training ya gyara shi ya gyara halinsa ya gya- ya mai da shi kamar mai halin mala'ika din baya saƙon Allah kullum yana aikata abin da Allah yake so to daga nan ne sai a ce ai sai ka gyaru kake gyara saboda haka manzon da duk za a aiko sai ya zamo na Allah tsantsa wajen tauhidi Allah kawai wajen ibadar Allah ibadar wa Allah kadai wajen mu'amala duk yadda Allah yake so tukunna sannan sai ya isar da sakon Allah kuma sai a kira mu in muka zo sai a nuna mana kaɗaitakar Allah kuma a nuna mana irin yadda ake so mu bauta wa Allah wajen mu'amala tsakanin mu kuma a nuna mana mu zamo masu tausayi mu zamo masu kyauta mu zamo mu guji rowa mu guji zalunci mu guji rashin adalci mu zamo adalai da sauransu na'am to Allah yake ya annabi ka yi haƙuri abinda kafirai suke maka ba a kanka aka fara ba wala qad suja abi rusulin min qablika haqiqa an yi irin wannan izgilin da manzannin da suka zo gabaninka amma an kyale su waɗanda suka yi izgilin ba a kyale su ba fa haka bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastazi'un waɗanda suka yi izgile daga cikin kafiran abinda aka tanada zai same su fa haka sai ya sauka ya same su na mata no ya tazi ona bihi ko bihi ya tazi irin abin da suke izgile da shi din shine ya sauka ya same su wato halaka in kai annabin Allah ne to mun ki kace azaba za ta zo to ta zo mana kaga wannan izgile ne to abin da suke izgile wa manzan ma kanu yastazi'una bihi fa haka billazina sakiru minhum sai ya sauƙayatar da waɗanda suka yi izgili daga cikinsu ɗin shine aka halakar da su. Faka za ya hiku biman isa za a bika, saboda haka ya annabi ka yi haƙuri. Waɗanda suka yi maka izgili to irin abin da zai sauƙa ya same su kenan. Bai faru ba? Ya faru. Annabi duk inda ya tafi yaƙi yawanci shi yake nasara. Sai a yaƙin Uhudu nan ma su ne suka je labari da aka tafi yaƙin Badar suka ji irin kirari da Allah yake wa shahidan badar to suka ce ai an eh to suka ce su ma suna nema ina ma da za su sami wani karo su ma su sami shahada irin na waɗancan din shine aka jarabe su da yakin Uhud aka sami shahidai da yawa amma yawanci in aka tafi jihadin musulmai suka yi nasara amma kuma manzon Allah lokacin da a lokacin da wani sahabinsa ya yi tafiya ya tafi Paris a nan ya tadda wani sarki yake tambayansa labarin yaya yakin annabi yake tsakaninsa da abokan gabansa ya ce yaƙi tsakanin musujalun wato juyi-juyi ne wataran mu yi nasara a kansa wataran ya yi nasara watan a yi nasara a kansa ashe wannan ɗin ma alama ce annabawa haka suke don Allah ya nuna duniyar ba komai ba ce da Allah ya tanada waɗansu za su yi shahada saboda haka a faka za ya hiku bi minista za a bika to haka nan yadda irin wancan bala'in ya kadda waɗanda suka saba wa annabawansu kuma ya halakar da su to haka kai ma irin wannan bala'in zai sauka ga waɗanda suka yi maka izini ya annabi don haka kai haƙuri na'am قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل كجايا musu ya Rasulallah har yanzu dai ka gaya wa mutanen naka waɗanda ba su yarda da kai ba ka ce musu siru fil ardi ku tafi ku yawo a bayan ƙasa za ku ga alamomin abubuwa da yawa wanda zai ƙara muku imani za ku tadda ko faifayi da yawa wanda na waɗansu kafirai ne da suka kafircewa annabawa Allah bai bar su ba ya halakar da su to saboda haka har yanzu dai ku yi yawo a bayan ƙasa qul siru fil ardi ku yawo a bayan ƙasa na'am sun banzuru kuma ku yawo irin na lura ku rika kallo ku sa ido ku rika lura da duk abubuwan da kuka gani za ku ga kaifa kana aikibatul mukazzibin yaya karshen masu karyatawa ya kasance ai karshen su halaka ne ku tunda za ka ga kamar yadda muka yi bayani za a tadda ku faifayi da yawa katangi banya manya waɗansu ganoyi an yi waɗansu ne sun wuce to waɗansu nan da yawansu duk ikon da ko kuka samu nasu ya wuce naku duk talattalin arzikin da kuke da shi nasu ya wuce naku duk ƙarfin da kuke da shi nasu ya wuce naku amma ba su gagare Allah ba me ya jawo Allah ya halaka su ne saboda ba su yarda da manzansa ba to saboda haka Allah yake gayawa a annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mutanensa su je su yawo a bayan ƙasa mana su gaya ya ƙarshen waɗanda suka ƙaryata manzani yake min halaki na halakar da su na'am bismillah kulli man ma fi samawati wal ard qul lillah kataba ala nafsihi rahmatan yasma'annakum إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون
har yanzu dai Allah ya sake baiwa annabi umarni Kul ka gaya musu ya Rasulallah ka tambaye su limam ma fi samawati wal ard shin abin da ke cikin sama da ƙasan nan gaba ɗaya nawa ne ne naka ne Allah in ba su amsa ba to amsa musu da kanka kullilla ka ce na Allah ne to shi Allah nan kataba ala nafsihi rahmata ya rubuta wa kansa cewa shi mai tausayi ne fadlan min wannan da ya rubuta wa kansa ya tabbatar wa kansa shi mai tausayi ne falala ne daga gare shi don ya tausaya mana. Wannan ya nuna cewa arrahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala masu rahama masu tausayi musamman shugabannin da suke sama da jama'a to Allah yana faɗi cewa arrahimuna masu rahama masu tausayi yarhamuhumur rahman Allah arrahmanu zai ji tausayinsu. Irhamu man fil ab, ku ji tausayin waɗanda suke ƙasa da ku, irhamukum man fil sama, Allah da yake sama da ku shi ba zai ji tausayinku. Kenan wanda baya tausayi man la yarham, la yurham. Wanda baya tausayi ba za a ji tausayinsa ba. Saboda haka in shugaba ne, to in kana so, ka sami tausayawan Ubangiji to tausayawa bayansa. wanda ya danka a hannunka in baka ji tausayin su ba to kai ma Allah ba zai ji tausayin ka ba idan kana ganin suna da matsaloli da yawa sun dame ka to kai baka da matsaloli wajen Allah ne kana da su barzak saboda haka in baka daga kafa ka tausaya musu ba Allah shi ma ba zai tausaya maka ba saboda haka Allah kataba ala nafsihi rahmata fadlan minhu ya rubuta wa kansa cewa shi mai tausayi ne falala daga gare shi shi ma ya sa kishiyan wannan ya yi kishiyan tausayi rashin tausayi zalunci kenan shine Allah ya ce inni haramtu zulma ala nafsi na haramta wa kaina in ji Allah yin zalunci wa ja'altuhu bainakum muharraman na mai da yin zalunci ya zama haramun a tsakaninku saboda haka falata zalamu ya ibadi kada ku zalunci junan ku ya ku bayi ka gani to saboda haka Allah yana jin tausayin bayinsa to amma idan bawa ya ji tausayin na ƙasa da shi ko mutum ne akan iyalansa a cikin gida dole ne ya rika tausaya musu musamman mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da mata yayi ta wasiya a hajjinsa na ƙarshe ya yi wasiya ya ce a kula da sallah a kula da mata a kula da sallah a kula da mata domin mata waɗansu abu ne raunana an halicce su daga haƙarƙarin daga haƙarƙari a jikin mutum ƙashin da ya fi karkacewa shine ƙashin haƙarƙari ya zo daga baya haka ya kwanta idza zahabta tuqimuha ko tuqimuhu in ka tafi akan cewa sai ka miƙe ƙashin kasartahu sai ka karya ko ita matar idza zahabta tuqimuha in ka tafi akan cewa sai ta miƙe a miƙe samban kasartaha sai ka karya to me karyawan wa kasruha talaquha karya ta shine rabuwa da ita in ka rabu da ita kuma wata wata zaka dauko kuma baka san irin halinta ba ita ma don kowanne da irin halin da Allah ya yi shi saboda haka Allah ya rubuta wa kansa cewa shi mai rahama ne sannan idan kuka mutu gaba daya la yajma annakum ila yawmil qiyamati zai hada ku duk ya tattara ku a ranar kiyama li yujaziyakum dan ya muku sakayya kowa a saka masa da irin aikinsa abinda ka boye kana ganin kai kadai ne ka sani to dama mala'ika Allah ya sa shi ya rubuta akwai mala'iku masu rubuta lada akwai masu rubuta alhaki to kai ƙarshe ma gabar da kai aiki da ita ita mai bada shaida ne a kanka saboda haka Allah zai tara ku ya zuwa ranar tashin kiyama la raiba fi wanda babu kokonto a cikin zuwan wannan rana Allah ya ce to a ji tsoro a yi aikin Allah kar a yi asara allazina khasiru anfusahum waɗanda suka yi asara wa kawunansu su ne waɗanda ba su bi Allah sun bi dokokin Allah ba, fahim la yi nuna su kan su yi imani da Allah ba don babu asarar da ta bi kamar rashin imani da Allah. Allah ka inganta imanin mu. Na'am.
وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم
to shi Allah komai da komai nasa ne in ji Allah walahu ma sakana fil laili wan nahar duk abin da yake zaune ko da daddare ko da rana ko duk wani abin da yake samun sukun nutsuwa ko da daddare ko da rana duk gaba daya lahu na Allah ne kullu shay'in kowane abu fa huwa rabbuhu to Allah shi Allah ne ubangijinsa duk abin da ka sani ko mutum ne ko aljani ne ko dabba ne ko bishiyoyi ne ko tsuntsaye ne kai kai mala'iku ne da aljanu da sauransu duk Allah shi ne ubangijinsa ba huwa rabbuhu wa khaliquhu Allah ne ubangijinsa kuma shi ne mahalicinsa wa malikuhu shi ne kuma yake mallake da shi قال Allah ya faɗa fi bidayati sura a farkon wannan sura yace khalaqas samawati wal ardh Allah ne ya halitti sama da ƙasa. Wannan Allah yana magana a kan makan guri kenan duk guri, gurin sama da gurin ƙasa duk Allah shi ya halitte su. Almakanu as-samawat wal ard. Don guri shine duk in dai guri ne inda wani abu zai zauna, to in ma ko sama ne ko ƙasa ne, to duk na Allah ne. Sannan anan yace wa lahu ma sakana fil layli wan nahar abin da ke nitse yake zaune ko da daddare ko da rana wannan Allah yana magana akan zamani kenan akan zamani to shi zamani da ake magana akai istagraqa zamana wal ka'id fi zaman ya hada da zamani da duk abin da yake kunshi a cikin zamani to duk na Allah ne wal makana kuma ya hada da guri walka'ina fil makan da kuma duk wani abin da ya kasance a wannan gurin to duk bawan Allah ne Allah mamallakin sa ne kullu hadha lahu tabaraka wa ta'ala to duk waɗannan da zarfu makan da zarfu zaman da abubuwan da suke makan da abubuwan da ke cikin zaman duk gaba daya halittan Allah ne babu wani abin da ya fita daga mallakar Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa sami'u Allah shine mai jin komai al'alimu kuma shine yana sane da komai na'am
qul ghayra allahi attakhidhu waliyan fatir samawati wal ard وهو يطعم ولا يطعم قل إني أميت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين
الله يتي Qul ka gaya musu har yanzu dai annabi ka gaya musu ka ce da su a ghairan la ya attakhidhu waliyan yanzu da hankali na wani Allah ne zan rike shi mai da shi shine majibincin al'amari na komai na danka masa in ce sai abin da yayi wani Allah zan masa wannan haka ba zai faru ba domin shi Allah nan ba mai jibintan al'amarin nawa shine fatiris samawati wal ard wanda ya kagi sama da ƙasa duk gaba ɗaya duk fa shi kaɗai ne wannan kaga ko shine yafi cancanta jibanta masa al'amari na wa huwa yutsibu duk wani mai cin abinci a duniya to shi Allah ne ke shi da shi wala yut'am tunda shi baya cin abinci ma balle babu wani mai ciyar da shi saboda haka duk wani mai cin abinci wa huwa yutsimu Allah ne mai ci da shi wala yut'am shi ko ba a ci da shi ma'ana in aka ce abinci a'a ma'ana Allah shine mai arzikta kowa in aka ce arziki abubuwan na da yawa numfashinka ma arziki ne ruwan da zaka sha arziki ne abincin da zaka ci arziki ne dukiyar da Allah zai sanya a hannunka arziki ne to huwa yusimu Allah shine yake bada wannan arzikin wala yut'am shi kuma babu wani mai arzikta shi dan baya bukatar komai arziki za a baka ne don ka biya wasu bukatu to wace bukata Allah yake da ita wanda kai zaka bashi arzikin kuma kai ma shi ya baka wa huwa yut'imu wa la yut'am qul ka gaya musu ya rasulullah inni umirtu ni fa an umurce ni an akuna awwala man aslam in zama ni ne farkon mai miƙa wuya ga Allah in tun daga alamu zarri lokacin da mutane suke tsababbu ai mun gaya muku a karatun mu ko jiya ko karatun da ya wuce mun ce da mutane kafin kowanne ya zo jikin gangan jiki to mutane lokacin da suke rawuka su ne kamar tsaba ne hakan nan kamar tururuwa ko kiyashi kowa na zaman kansa hatta adam na zaman kansa kuma dan adam da za a haifa na ƙarshe ma lokacin baya jikin kowa yana zaman kansa haka ake ta yawo nyama nyama nyama hakan ne kafin Allah ya bada umarni bayan ya yi tambaya cewa ba ne bane ubangijinku annabawan da suke gaba suka fara amsa manzon Allah ne ya fara farfadowa dan da ya faɗi haka su ma aka yi annabi ya farfado ya ce ya Allah bala kai ne ubangijin kafin sauran annabawa su amsa kafin sauran sahabban su su amsa kafin sauran waliyai su amsa kafin sauran muminai su amsa kowa yana ce bala bala bala kai ne ya Allah kai ne ubangijin sauran waɗanda kuma suke can baya ba su kusa da hasken Allah to su kan su san me aka faɗa ba don haka da suka zo duniya ma ba su amsa ba an yi kira an yi kira tunda daga can din Allah bai kaddara sun amsa ba su dai gwalauniya kawai suka je wo su suka shi yasa suke ta yi abin su har yanzu tunda ba su amsa wancan kiran ba saboda haka to idan haka ne a alamu zarri manzon Allah shi ya fara farfadowa yace bala kai ne ko to an umurce ni in zama wani ne farkon man aslam wanda mi ya miƙa wuya ga wannan al'umma saboda haka suyutsi da yace min hadhihi umma yana tunani a wannan al'umma amma shi shewa da yayi wannan tafsirin yana ce qalal qalal mufassir mai fas mai fassara ya ce min hadhihi umma wanda farkon musulmi a wannan al'umma shi kuwa shewa yana hangen tun daga alamu zarri ne wancan lokacin da ake tsaba din saboda haka shi da suyutsi martabawa ne in ya zo yakan ce qalal jalal wato jalaluddin su ita ya kotin ɗinsa kaga amana kenan na'am wala takunanna min al-mushriki dan haka ka gaya musu cewa kada ku kuskura ku zamo daga cikin waɗanda suka wa Allah tarayya wajen zati da suna da sifa da aiki kar a yi wa Allah tarayya cikin waɗannan abubuwa na'am
إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم
qul kaji Allah yana ta gaya wa annabi ka ce musu kaza ce musu kaza Allah da annabinsa qul ka gaya musu ya annabi inni asabu ni ina jin tsoron in asa asaitu rabbi ina jin tsoro har in na saba wa ubangiji na ni da kaina ina jin tsoron azaba yawmin azim azaban wata rana mai girma azaba ranar lahira kaji annabi ya ce yana jin tsoro ko to dama shi yana da garanti shi ba mai laifi bane a wajen Allah yana da garanti a wajen Allah laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarati na'am fa'alima ma fi qulubihim wa anzala sakinata alaihim wa asabahum fatahan qariba wa maganima katiratan ta'khudunaha eh wa'adakum Allah fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi ankum wa litakuna wa yahdiyakum wa yansuraka Allah to annabi sallallahu alaihi wasallam an riga liya gafira laka Allah ma ta har inda liya gafira laka Allah ma ta kaddama min zambika Allah ya maka alherori ne don ya kankare maka duk abin da ya gabata na zunubinka inda akwai wa ma ta akhara da zunubin da zaka yi daga baya in ma da zaka yi wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allah nasran aziza to saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi da kansa yace ka gaya musu ni kaina ina jin tsoron in na saba wa ubangiji na ina jin tsoron azaban wata rana mai girma azaban ranar lahira kenan na'am من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين wannan azaba azaban ranar lahira wato ba mutum bai da bayani da harshen da zai iya faɗin girman azaban da tsananin azaban na ranar lahira kai dai mu yi fatan Allah ya haɗa mu da rahamarsa wannan azaba ta ranar lahira mai girma mai wahalarwa man yusraf anhu duk wanda ya sar- ya yi nasarar aka juyar da wannan azaba aka raba shi da ita bata iso shi ba yauma izin a wannan rana kai faqad rahimahu to lallai Allah ya ji kansa Allah ka ji kanmu ka juyar da wannan azaba ga barinmu wa zalika al-fawzul azim amma ko a raba mutum da azaba ranar lahira zalika al-fawzul azim wannan shine babban rabo Allah ka sa mu yi babban rabo ka raba mu da azaba na koyaushe ma bare na la- rana- na ranar lahira na'am وإن يمسك الله بضر فلا كاتب له إلا هو
mm.
وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير Allah yake wa in ya kai dan adam wa in yamsaka Allah bi dhurri idan ma Allah ya shafe ka da wata wahalarwa ma'ana ya haɗa ka da wata wahala kamar wani bala'i ko ciwo ko talauci to in Allah ya haɗa ka da wannan to fa ka san shi ya haɗa ka da shi akwai wani wanda ya isa ya raba ka da da wannan wahalar to da kansa yace falaka shi falahu illahu babu mai yayewa ga wannan wahalar da aka haɗa ka da ita sai shi Allah illa huwa wa in yamsaska bi khairin idan kuwa Allah ya haɗa ka ya kaddara ya haɗa ka da samun wani alheri to fa shikenan ka samu ka sihatin wa zina kamar Allah ya haɗa ka da ƙoshin lafiya ko Allah ya haɗa ka da wadata ko Allah ya haɗa ka da wani abu dai wanda rai ke so kaga wannan wannan alheri ne don Allah ya haɗa ka da wannan to alhamdulillah shi kaɗai ne yake da dama ya maka wannan fa huwa ala kulli shay'in qadir to dama Allah mai iko ne bisa komai shi ne ya wancan ya haɗa mutumin banza ko mara sa'a da wahala azaba kenan kuma shi ne ya ga dama ya haɗa mutumin kirki da alheri Allah ka haɗa mu da alherinka shi Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir Kalar Rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wata rana yana tambayar yana hira da wani wani yaro ko Ibn Abbas ne yace ya gulam ya kai yaro a in ya gulam uallimuka kalimatin wani guri yakan ce inni uallimuka kalimat ina so in sanar da kai wasu kalmomi wanda za su yi maka amfani duniya da lahira abu na farko daga cikin kalmomin ittaqillaha yahfazka ka ji tsoron Allah a koyaushe to Allah zai kare ka daga duk wani abun tsoro ittaqillaha yahfazka ka ji tsoron Allah Allah zai kare ka da duk wani abun da rai baya so ittaqillaha tajidhu tujahak ka ji tsoron Allah zaka same shi a gabanka zai biya maka bukatar da duk kake so kenan in ga ga ka gashi to ai shi kenan wa idza sa'alta in zaka roki wani abu fas'alillah roki Allah la tas'alanna bunayya adama hajatan wa salil ladhi abwabuhu la tughlaqu in ka tashi neman bukata rabu da dan adam ka kyale shi ka tambayi wanda baya kulla kofarsa wal wallahu wallahu yafrahu ay wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu shi Allah bunayya adam ayyu wallahu yardabu Allah fushi yakan yi da kai in tarakta su'alahu in ka daina roƙonsa ko ba haka bane wa bunayya adama amma dan adam hina yus'alu lokacin da zaka roƙe shi a taimake ni yardabu sai ya fushi ko ba haka bane to saboda haka wa idza anta wa idza sa'alta fas'alillah dan za ka roƙi wani abu roƙi Allah. Wa izasta an tafasta in billah in za ka nemi taimako nemi taimakon Allah. Wannan kuma ba yana nufin in za ka nemi taimakon Allah za ka nema kana zaune ba. Allah ya ce menene wallah zai na jahadu bina? To sai na bahaushe ya ce Allah ya ce tashi in taimake ka. Ko? Tashi ka motsa. Allah saboda son ɗan adam ya motsa tukunye masa wani abu. Nana Maryam mahaifiyar annabi Isa lokacin da ta haifi annabi Isa, aka yi wata karama ko mu'jiza gare ta kuma karama ga annabi Isa tun yana jariri. To, ana so a ciyar da ita, aka ce ta girgiza ku tana jikin ku tattaran dabino ne sai aka ce wa huzi ilayki bijiz in nakalati ki girgiza ku tattaran dabinon nan da ta girgiza shikenan nan da nan ganye ya fito sai 'ya'ya. to aka ce ta girgiza tasaqat ko tusaqat alayki ruqaban janiya dabinon za ta zubar miki da 'ya'ya waɗanda suke masu daɗin ci kaga Allah yana da daman kawai ya sa kawai sai ta ga bishiyar dibinon ta tashi ta yi ‘ya'ya kuma sai ta zubar mata da ‘ya'ya amma aka ce ta motsa wannan yana nuna me kowa ma ya motsa maulana shek yana gaya mana cewa wai wata ran wani malami wani ya zo roƙonsa cewa shi talauci ya dame shi ya masa addu'a wannan tunne da tarihin ku abin da ya koya masa sai ya ce masa ya je yawo itace ya je itace dami ya kawo idan ya sayar sai ya sa ya sayi gatari da ya sayi gatari sai ya ce to je ta saran ya nuna masa daji ya ce ta saran daji ya yi ta sara ya ce ya dinga guntula itacen yana tarawa ya ce in ka fita ka riga kajin gidan fita kuma kar ka dawo sai sun shiga to haka ya ta yi shekaran ya samu ya yi tsara ya ce masa to ya je ya shuka ya noma ya tara amfani mai ɗimbin yawa ita ma tukunna da ya sayar ya biya bukatu mai yawa daga nan talauci ya warware ya ce to ai dama arzikin na cikin dama tsanka ne baka motsa ba ne da ka motsa tuntuni da ka warware wannan talauci an gane ku to Allah ya ce fa izasta anta fasta in billah in zaka nemi taimako nemi taimako wajen Allah wa'alam annal ummata ka sani da a ce duk al'ummar duniya lawita ma'ad ala an yanfa uka da za su taru da niyyar cewa za su yi abin da zai amfane ka to idan Allah bai ga dama ba lan yanfa uka bi shay'in ba za su iya amfana ka da komai ba illa bi shay'in katabahu Allah laka in kaga ka samu wani abu to abin da dama Allah ya rubuta maka za ka samu kana ganin ka mu oh su suka a'a da Allah bai kaddara ba duk wahalar su ba za ka samu ba an gane wannan na'am wa in istama'at fil umma ala an yadurruka da ace duk al'ummar duniya za su haɗu da niyyar su cutar da kai lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk ba za su iya cutar da kai da wani abu ba sai abinda Allah dama ya rubuta abin zai same ka saboda haka in kaga abu da na kallon wanda a'a abin daga Allah ne to amma mu masu imanin ne ma sai an yi ta ga an yi ta fushi ana huci daga nan in abu ya gagara kuma sai to haka Allah ya kaddara amma karan ashe- menene ashaja'atu sabru sa'ati jaruntaka hakuri ne na lokaci daga abu ya faru a ga kayi hakuri wannan shi ake kiransa shaja'a jaruntaka saboda haka duk abin da kaga ya same ka ka samu ko ka rasa duk daga Allah ne walam anna ma asabaka lam yakun liyuqti'aka ka sani duk abin da ya same ka ko ka samu Allah bai kaddare bai kaddara abin zai zai kuce maka bane wa ma aqta'aka abinda kuma ya kubuce maka kuma lam yakun liyusibak Allah bai kaddara abin dama zai same ka ba wa alam anna nasara ka sani samun nasara a rayuwa ma'a sabri sai ka yi haƙuri da yawa na ga wani zai fara noma ya gudu ya bari wani zai fara kasuwanci ya gudu ya bari wani ɗalibi ne zai fara ɗalibta ya gudu ya bari saboda me saboda gajen haƙuri amma in aka haƙura za a kai gashi annan nasara ma asabr wa annal faraj yayewan wata damuwa kuma a kullum ma'al karbi na tare da bakin ciki in ka ga bakin ciki to yayewa na zuwa kai hakuri kai ta roƙon Allah wa anna ma al usri yusra ka sani duk wata wahala akwai sauki tattare da ita tafsiru hadhihi al aya wa in yamsaska Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in gadir yace bayanin a takeice wannan aya kenan na'am to sadakallahu alazim Allah ya sa mu dace Allah ya gafarta mana Allah jama'a duk abubuwan da za mu yi mu yi amfani da wannan lokaci damunan nan tamu da muka fara ta mu yawaita mata addu'a don tana da to ban sani ba kamar barewar haka shuka da yawa sun kakkama ko ko kuma da yawanci an sama a april hakan fara samun ruwa to zuwa May to sai kaga damanar ta kan kama June kan sai kaga an yi nisa to Allah shi ya san abin da yake nufi to amma mu wato gajeyyu ne kuma dole in abu ya dame mu yi gaggawa mu koma ga Allah to saboda haka wannan damanar tamu mu yi ko ina muka tsinci kanmu mu rika yin addu'a Allah ya sanya albarka cikin damana Allah ya sa ruwan ya zo kuma ya ɗore kuma ya zamo mai Allah ya kiyaye don akwai iska Allah ta kiyaye iska a cikin wannan damuna iska mai ɓanna ruwan ma in Allah ka ba mu Allah kar ka ba mu wanda zai mana ɓanna Allah ka sa damunar ta ɗore Allah duk wata iska mai cutarwa Allah ka kauda ita ka ta mana iska ta rahama albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العزيز وانا ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين